الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بأهكم والسلام عليكم ورحمة الله barkanmu da saduwa a wannan yammaci wannan safiya ta asabar wadda ta dace da 30 ga watan rajab shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da hudu ɗaya ga watan ɗaya ga watan sha'aban shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da hudu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda shine yammaci na ashirin da bakwai ga watan tara shekara ta dubu biyu da tara miladiyya dan ci gaba da karatun littafin mu nan hawa da muka saba sharhul aqida sharhul ajrumi aqida wato at-tuhfatu saniya wannan kuma shine darasi na eh 28 kuna da tabbas darasi na 28 babin da muke ciki idan ba a manta ba muna magana ne akan nawasibul mudari' نواصب نفي لمضارعه من يوم قلنا كان القسم الأول القسم الثاني هكذا يقول وكرنت من بدل إنه مكتبها
بسم الله الرحمن الرحيم وأما القسم الثاني وهو الذي ينصب الفعل المضارع بواسطة أن مضمرة بعده جوازا فحرف واحد وهو لام التعليل وعبر عنها المؤلف بلام الكيف لاشتراك لما في دلالته على التعليم ممتاز ومثالها قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر مم.
وقوله جل شأنه ليعذب الله المنافقين والمنافقات جميل جدا wannan shine alqismu thani daga cikin jawa- nawasib na fi'li mudari wato wa huwa alladhi yansibu al-fi'la al-mudari'a bi wasitati an wannan kismin yakan yi wa fi'li mudari'i nasaba ne amma sai da wasita wasitar harafin an ita an din nan mudmaratan mudmaratin ba'dahu jawazan ko kace mudmaratan ba mudmaratan ba'dahu jawazan wato an din takan zo ne a matsayin a boye ba'dahu bayan shi wannan harafin da zamu ambata jawazan amma ɓoye ta ja'izi ne wani lokacin akan iya bayyana ta wani lokacin akan iya ɓoye ta fa harfin wahid wannan harafi ne guda ɗaya wa huwa lamu ta'lil shine lamu ta'lil wa abbara anha al-mu'allif bi lami kai shi mawallafin littafin ajrumiya ya sa mata suna lamu kai saboda mai lishtirakiha fi dilalati ala ta'lil lishtirakihima fi dilalati ala ta'lil domin da ita da kai suna tarayya da juna wajen fa'idantar da ta'alili kamar yadda zaka ce ji'itu kai a ta'allama ka iya cewa ji'itu li a ta'allam jalastu kai astariha jalastu li astariha fa hiya idan tashtariku ma'a kai في الدلالة على التعليل إن فتقوا فهمت ومثالها قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وقوله جل شأنه ليعذب الله المنافقين والمنافقات لام عندك تكن ليغفر لام التعليل تي ده هكا فعل مضارئ دين يزنتو منصوبي menene ya yi nasaba din an mudmaratan jawazan ba'da lam asalin zancen li an yaghfira laka Allah li an yu'azziba Allahu almunafiqin sai aka shafe wannan an din wanda ita ce za ta yi nasaba ga fi'li mudari'i amma mun ce shafe ta ja'izi ne ba wajibi ba a irin wannan wuri ma'ana an akan shafe ta a matsayin ja'izanci idan ta zo bayan lamut ta'lim ina fata mun fahimci wannan wannan bai da wani wahala ce wannan shine kismus sani domin kismin da ya gabata baya shine allazi yansibu bi nafsi don bismillah muje وأما القسم الثالث وهو الذي ينصب الفعل المضارع بواسطة أن مضمرة وجوبا فخمسة أحرف الأول لا wannan kashi na uku kenan allazi yansibu al-fi'l al-mudari bi wasitati an mudmaratan wujuban harfan da ke yin nasaba ga fi'li mudari'i sakamakon kadda sakamakon zuwa da an amma ita an din na boye take kuma boye ta din ya zama wajibi kaga ya zama bamban da na farko kenan shi na farko ja'izi ne boye ta a iya zuwa da ita a iya boye ta amma wannan kuma wajibi ne boye ta kwata kwata ba za a zo da ita a sarari ba cikin zance dan can mun ce ka iya cewa ji'itu li an ata'allama kamar yadda zaka ce ji'itu li ata'allama jalastu li astariha jalastu li an astariha an din nan boye ta ja'izi ne bi ma'ana jaza laka an ta'tiya biha wa jaza laka an tahzifaha walakin an huna في هذا القسم الذي سندخله الآن واجبة الاستتار بمعنى لا بد من حذفها وتقديرها shine yake wannan fakamsu ta aharuf harufa ne guda biyar na farko shine mai الأول لام الدخول وضابطها أن تسبق بها ما ك- ما كان an tusbika bima kana an tusbaka أن تسبق بما كان أو لم يكن فمثال الأول قوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه وقوله سبحانه وما كان الله ليعذبهم ومثال الثاني قوله جل ذكره لم يكن الله لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا wato wannan shine da lamun zuhud dabituha an tusbaka bima kana za a riga ita lamun zuhud din da abin da zai zama bi- ma kana ko lam yakun to idan an riga yi ita an din da harafin ma da jimlar ma kana ko lam yakun to sai a kaddara fi'ili mudari'i din da zai zo ya zanto cewa mansubi ne da an din amma an din wajibi ne boye ta mansubi ne da an wadda za ta zo bayan lam to amma sai dai an din wajibi ne boye ta sai dai a kaddara ta fa misalul awwal misalin inda aka samu ma kana sannan daga baya aka samu fi'ili mudari'i ga lamu ta'lil tare da shi fadin Allah ta'ala ma kana Allahu liyazara al-mu'minina ala ma antum alayhi kaga ma kana li yazara yazar fili mudari'i ne ga lamu ta'lil ta zo kafin sa ita lamu ta'lil din da ake kaddara mata an mudmaratan wujuban saboda mai ta zama wajibatul isti- istitar li'annaha ja'at ba'da ma kana wa qawluhu subhanahu wa ta'ala wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim ومثال الثاني مثال لم يكن كوا قوله جل ذكره لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا كذا لم يكن الله ليغفر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام التعليل لماذا كانت واجبة الاستتار سودا سبقها لم يكن والحرف الثاني شهر في نبيو والحرف الثاني حتى وهو يفيد الغاية, يفيد الغاية أو التعليل ومعنى الغاية أن ما قبلها ينقضي بحصول ما بعدها نحو قوله تعالى حتى يرجع إلينا موسى ومعنى التعليل أن ما قبلها علة لحصول ما بعدها نحو قولك لبعض إخوانك ذاكر حتى تنجح جائزة حرف نبيو شيني لف حرف حتى to me ma'anar hatta a larabci wa huwa yufidul ghaya wato hatta tana fa'idantar da gaya tana nuna matukar abu makwalar abu aw ta'lil ko kuma ta fa'idantar da ta'lili bayyana dalilin yin abu wa ma'anar gaya anna ma qablaha yanqadi bi husuli ma ba'daha yadda za ka gane hatta tana fa'idantar da gaya shine ya zanto abin da yake kafinta an sa masa alamar tikewa shine faruwar abin da zai biyo bayanta kamar hatta yarja ilaina Musa asalin zance qalu lan nabraha alaihi akifina hatta yarja ilaina Musa suka ce ba za mu gushe muna yawa wannan dan marikin bauta ba har sai Musa ya dawo kaga lan nabraha alaihi akifina wannan ya zo kafin hatta yarja ilaina Musa kuma ya zo bayan hatta to hatta din suke fa'idantar da gaya abinda suke yin nuni anna ma qablaha abinda jumlar lan nabraha alaihi akifina ta kunsa na ma'ana baya karewa har sai abinda jumlar yarja ilaina Musa ta kunsa na ma'ana ya faru idan wannan ya faru to wancan zai kare idan wannan bai faru ba zai kare ba ma'ana dai ba yanda za a yi mu daina bauta ga dan mariki sai sai Musa ya dawo idan ya dawo mu daina in bai dawo fa mu ci gaba kaga hatta anan gurin hiyar lati tufidul gaya ina fata an fahimta wannan ita ce hatta allati tufidul gaya wa ma'ana ta'lil anna ma qablaha illatun li husuli ma ba'daha amma hatta wadda take fa'idantar da ta'lili me yake nufi da ta'lil anna ma qablaha illatun li husuli ma ba'daha abin da yake kafin hatta din kamar shine sababi na faruwar abin da ke zuwa bayanta na hau kaulika li ba'd ikhwanik kamar ka fada ɗaya daga cikin yan uwanka cewa zakir hatta tanjah kaga lafazin zakir kana umartan shi da yin muzakara da yin bitin darasinsa hatta tanja wato don ka samu nasara a jarabawa ashe cin nasara a jarabawa zai faru ne idan an samu muzakara samuwar muzakara shine sababi na samuwar cin nasara a jarabawa to kaga anan hatta ta zanto Allah ta tafi ta'lil da anna ma qablaha illatul li husuli ma ba'daha fa ka'anna najaha la yatimmu إلا بعد المذاكرة فالمذاكرة هي السبب والعلة في حصول النجاح to irin wannan hatta din ita ce wanda ke Allah sai tufidu at-ta'lil ina fata an fahimta yanzu hatta din da ke cikin fadin Allah ta'ala tanazzalu al-mala'ikatu war-ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matsala ilfajar me take fa'idantarwa tana fa'idantar da gaya ko tana fa'idantar da ta'lil gaya yani anna ma qablaha yanqadi bi husuli ma ba'daha fa ka'anna nuzul al mala'ikati war ruhi fi tilka al laylatil mubarakah la yanqadi وكذلك الأمان والسلام في تلك الليلة لا ينتهي إلا إذا حصل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر خلاص انتهت ليلة القدر سلام هي هذه الليلة هي أمان وسلام حتى مطلع الفجر إذا حتى هنا تفيد الغاية إلى فتام فهمت كما ركوا فدن الله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة حتى أنا أقول تفيد ماذا تفيد الغاية كذلك wato idan dai mutum yana da zauki na fahimtar ma'ana da ya ɗanɗani ma'anar zai iya fahimtar cewa wannan hatta din tafi gaya au hiya tafi illa isa lura da ma'ana yana da kyau sosai bismillah
والحرفان الثالث والرابع فاء السببية وواو المعية بشرط أن يقع كل من منها منهما في جواب نفي أو طلب أما النفي فنحو قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا وأما الطلب فثمانية أشياء الأمر والدعاء والنهي والاستفهام والعرض والتحضير والتمني والرجاء ممتاز wato babban abin da zaka fahimta shine ita dai hatta allati tufid al-ghaya ko kuma allati tufid at-ta'lil fi'ili mudari inda yazo bayan sai zanto mansubi amma mansubun bi maza bi an mudmaratan wujuban ina fata mun fahimta wato kenan lam yakun allazina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikeena munfikina hatta ta'tiya fi'li mudari'in ta'ti an ya zama manto mansub mansub bi maza bi an mudmaratan wujuban ba'da hatta التي تفيد الغاية ممتاز والحرفان الثالث kuma su ne na hudu a na uku da na hudu ga sanan zai magana su a a haɗe saboda suna da dangantaka da juna na farkon su wato na uku shine fa'u sababiyya na biyu kuma wawul ma'iyya bi sharti an yaka kullu minhum fi jawabi nafain aw talabin amma sharadi shine ita fa'u sababiyya din ko wawul ma'iyya dole ɗaya daga cikin su ya zanto ya faru ne a cikin amsa ta kore zance ko kuma amsa ta neman a wani abu ga misali amma na fiyu yadda ɗaya daga cikin su zai faru a bayan kore zance fanahu qawlihi ta'ala la yuqda alaihim fayamutu da Allah ce wallazina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu kaga jumlar la yuqda alaihim jumla ce manfiya manfiyatun bila la yuqda alaihim ba za a kashe su ba a zare ransu fayamutu ballantana ma su huta inda an kashe su an zare ransu to sai su samu hutu to a cikin wuta ko babu hutu da haka sai zanto ba za a kashe su ba suna cikin azaba wata wa amma talab shi ko talab yaya talab yake wato kaga nan gudun jumlar fa ya mutu asalin sa afi da mudari ne na ya mutuna yana cikin al-af'al al-khamsa allati turfa'u bi thubutin nuni wa tunsabu wa tujzamu bi hazfiha to anan sai zanto fa ya mutu wato kenan mansubin bi hasfin nuni an gane ko mansubin wa alamatu hasfi hasfin nuni wa menene mallazina sabahu sai mu ce an mudmaratan wujuban ba'da fa'is sababiyya don fa din nan ita ce fa'us sabab yani la yuqda alaihim fa yamutu ai la yuqda alaihim fa yakunu alqada'u alaihim huwa sabab fi mawtihim وأما الطلب فثمانية أشياء shi abin da ake kira talab a cikin larabci ko a nahawa abu ne guda takwas na farko al'amuru idan na ce ijilis hada talabun lil julus ikra kazalika talabun lil qira'a qum talabun minni ilayka bil qiyam ha kuma addu'a addu'a wannan shi ma na kiransa da suna talab a cikin larabci اغفر لنا فاغفر لنا وارحمنا هذا طلب هاكم النهي لا تجلس لا تقرأ هذا طلب فإذا كان الأمر طلب بحصول الشيء فالنهي طلب لترك الشيء دمت لا تجلس أطلب منك ترك الجلوس لا تقم أطلب منك ترك القيام لكنني عندما أقول اجلس قم فأنا أطلب منك القيام وأطلب منك الجلوس فالأمر هو طلب فعل الشيء والنهي هو طلب ترك ذلك الشيء هنا فتكون فهمت والاستفهام شما طلب الاستفهام وتنيم اللباري تنبيه الاستفهام والعرض haka kuma wato ban sai za a fasara al'ardu da hausa ba amma dai abinda al'ardu yake nufi wato neman abu tare da tausasawa sun bambance shi ne da umarni kamar neman alfarma al'ardu kenan wata hadid haka zaburaswa zaburaswa duk zai zo buga misali a kansu zaburar da mutum ko kwadaitar da shi kan yi wani abu halla jalasta ina ma a ce ka zauna ma'ana ba umarni kake ba shi ba amma kana zabar da shi kan ya zauna wattamanni guri الرجاء فاتا دكان ودنن طلب ne أما الأمر فهو الطلب الصادر من العظيم لمن هو دونه idan kana son ka san menene al'amur gashi nan zai fassara maka su daidai shine neman nema irin neman da ya gangaro daga babba zuwa ga wanda yake bai kai shi ba nahwu qawli al-ustaz li tilmizihi dhakir fatanja ka karanta na aiko to karanta mu واما الامر فهو الطلب الصادر من العظيم لمن هو دونه له قول الاستاذ لتلميذه ذاكر فتنجح او وتنجح مم.
واما الدعاء فهو الطلب الموجه من الصغير الى العظيم مم.
له اللهم اهدني فاعمل الخير مم.
او واعمل الخير واما النهي فنهو لا تلعب فيضيع املك او ويضيع املك فيضيء يا بفتح الياء.
ويضيع أمله مم.
أو ويضيع أمله mumtaz wato da idan- idan- idan malami ya ce da ɗalibinsa zakir fatanta kaga wannan umarni ne wanda babbaci da yake yin umarni na kasa baya umarni amma na- na na sama idan ya magana su ta zama umarni zakir fatanja wato ka yi muzakara yin muzakaran nan sai zanto sababi na mai na cin nasararka aw watanja ko ka ce zakir watanja sai zanto wawul ma'iyya kenan fa ka annan najaha marbutun bil muzakara huma qarinani fa kullu man arada an najah la budda an yuzakir wa amma ad-du'a fa huwa at-talab al-muwajjah min as-saghir ila al-'azim نحو اللهم اهدني فأعمل الخير lokacin da na ƙasa ya ce da ya nemi abu a wurin na sama sai a ce wato addu'a kamar mutum ya ce Allahumma hadini fa'a'amal alkhaira wato ya ubangiji ka shiryar da ni in aikata alkhairi kaga kalmar ihdini siga ce ta fi'ili amri to amma zai yi dan adam ya umarci ubangiji sai dai a ce addu'a fa'amal alkhair aw wa'amal alkhair ko ka ce fa'amal alkhair ko ka ce wa'amal alkhair وأما النهي فنحو لا تلعب فيضيع أملك wato kar ka tsaya wasa sai gurin da kake son cimma ya salwanta a sakamakon wasa ɗin kenan awwa ya a amaluk wa ammal istifham fa nahwu hafizta durusaka fa asma menene yau wato karanta ba وأما الاستفهام فنهو هل حفظت دروسك فأسمعها لك مم.
أو وأسمعها لك وأما العرض فهو الطلب برفق نهو ألا تزورنا فنكرمك أو ونكرمك وأما التعظيم فهو الطلب مع حث مع حث وإزعاج نهو هل هل لا أديت واجبك مم.
فيشكرك أبوك أو ويشكرك أبوك وأما التمني فهو الطلب المستحيل أو ما فيه عسرة أو- عسر
أو ما فيه usrun duk ɗaya ne ko usrun ko usratun duk ma'anar su ɗaya amma dai ina faɗan abin da yake rubuce ne a littafi na ni na أو ما فيه عسر نهو قول الشاعر ليس لك واجب تجنوبي فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمي ومثاله قول الآخر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب ونهو ليت لي مالا فأحج منه وأما الرجاء فهو طلب الأمر القريب قريب الحصول نهو لعل الله يشفيني فأزورك ai al-istifham fa nahu hal hafizta durusak fa asma'aha laka shin ka haddace darussanka in saurare su a wurinka hal hafizta durusak fa asma'aha lak ko ka ce wa asma'aha lak wa amma al-ard al-ard shine fa huwa talabu bi rizqin neman abu amma tare da tausasawa shine nace kamar neman alfarma kenan wanda ya neman alfarma ai baya umarni kamar ala tazuruna fa nukrimak kin ba za ka kawo mana ziyara ba mu karrama ka au wa nukrimak wato mu karrama ka wa amma tahdhib fa huwa talabu ma'a hassin wa iz'aj shi at-tahdhib shine neman abu amma tare da zaburaswa wa iz'aj wani lokacin ma da dan matsantawa a ciki kamar ka ce da mutum halla addaita wajibaka fa yashkuraka abuk ina ma a ce ka sauke wajibin da ke kanka idan ya so mahaifinka ya gode maka aw wa yashkuraka abuk wa amma tamanni fa huwa talabul mustahil shi tamanni shine ka rinka neman abin da yake ba zai taba yiwa ba to wannan shine tamanni aw ma fihi usrun ko abin da zai samu amma sai an sha wahala nahu qawli sha'ir kamar yadda mawaki rinka cewa ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها أقود مدح فما أرضى لكم كلمي yake faɗawa wanda yake yabo cewa laital kawakiba tadnuli ina ma taurari su yo kasa kasa su zo wajena fa anzimaha sai in tsara su a matsayin uku da madahin wato su ne abun wuyan yabo na gare ka fama arda lakum kalimi ina ganin kalmomin da suke fitowa daga baki na ba su dace da kai ba sun yi kasa da matsayinka kamata ya a samu taurari a jera su ne gaisuwar to kaga cewa laysal kawaki ba tadnuli wannan menene tamanni ne dan tauraru kan ba za su yi kasa kasa da shi ba to tamanni ke wa mithluhu qawl akhar haka yana daga cikin misalin ta faɗin wani da yake cewa ala laita shababa yahudu yawman fa ukhbirahu bima fa'ala al-masib yace ina ma a ce samartaka watan wata rana za ta dawo illa barta mata abin da tsufa yayi mun abin da furfura ta yi mun to kaga wannan shi ma tamanni ne don abu ne da ba zai yiwu ba wa nahaw laita limalan fa hujja minhu ina ma ina da dukiya in je aikin haji to wannan ba za a ce mustahil ba sai dai a ce mai fihi usr ga wurin da ya san dakal dinsa wato income din shi ya san takaitacce ne to kaga ya rika fatan ina ma ya samu kuɗi je aikin hajji ya san kuma me yake samu a wata ya san ko nawa ne ya kuma san nawa aka sa kuɗi da aikin hajji amma tare da haka dai yana cewa laita limalan fa akuji ina ma ina da dukiya in je aikin hajji to wannan shi ma tamanni ne don la li kaunihi mustahilan bal li kaunihi sa'abal manal أو فيه عسر وأما الرجاء kyakkyawan fata kamar talabul amr al-qarib al-husul mutum ya nemi abin da yake zai iya faruwa a kusa ba tare da an sha wahala da yawa ba nahu kamar mara lafiya ce la'alla Allah yashfini fa azuraka me yiwa ubangiji ta ya bani lafiya kwanan nan in kai maka ziyara fata na in samu lafiya kwanan nan in kai maka ziyara to waɗannan ababai da ya kawo guda nawa guda takwas dukkansu suna ƙarƙashin tsala wato da al'amru da addu'a'u da annahayu da al'istifhamu da me at-tahdidu da al'ardu da at-tamanni da arraja ababen nan guda takwas dukkansu suna ƙarƙashin tsala domin ya ce da kai wato wal harfan al-thalith wal rabi fa'u tawbi'a wa wal maiya bi sharti an yaqa kullu minhum fi jawabi nafi ko wani ɗaya daga cikin su zanto ya faru ne a cikin jawabi na annafiyu ko ko me aw talab ko talab to sai muka maganan annafiyu fa nahu qawlihi ta'ala la yaqda alaihim fa yamutu to a talab din ne sai ka maka ababai nan guda takwas duk kowanne yana gargashin me talab to idan ka lura da kowace jumla da ya kawo a matsayin misali za ka samu fi'ili mudari'i mansubi fi'ili mudari'i mansubin a cikin jumla ce wadda take talab ina fata an fahimta ya zo fi jawabi talab ne shi fi'ili mudari din ya zo cikin jawabi ne na me na talab sannan tare da fi'ili mudari din akwai ko fa'u sababiyya ko wawul ma'iyya kamar misali zakir fatanjah wannan zakir talab ne fatanjah jawabu talab ne fa'un din da ke nan gurin fa'u sabab ce ina fata an fahimta wato kaga um, fa'u sabab din ta auko a cikin mai jawabu talab idan kuma cewa kai zakir watan jah a nan wawu dinnan wawul ma'iyya ce wawul ma'iyya dinnan ta auku cikin mai jawabu talab domin abin da zai faru bayan kayan nema shine jawabu talab din shi a talab shine zakir fatan jah ya zama me jawabu talab to idan ka ce fatan jah kaga ya zama fa'u sababiyya ko idan ka ce watan jah ya zama me wawul ma'iyya kowanne ɗaya daga cikin su ana kaddara masa an bayansa wannan an din mudmaratar wujuban dole ne a koye ta ba a bayyana ta a larabci ba za ka ce ba zakir fa'antan jiha ko wa'antan jiha larabcin ma ba zai daɗin ji ba da kayi haka to kayi kuskure amma sai dai fatan jiha amma ka san cewa tana nan a ɓoye kawai bayyana ta dai ba a yi bai halatta a bayyana ta ba kun fahimci wannan to abin da ka faɗa a nan zakir fatan jah shine zaka faɗa wajen Allahumma hadini fa a'mal al-khaira domin ihdini kaga talab fa a'mal al-khair jawabu talab ma'ana idan ka shirye da ni sakamakon haka sai aikata alkhairi domin ba mu iya aikata alkhairi in ba Allah ya shirye da shi ba kaga jawabu talab din ne wannan Allahumma hadini fa a'mal al-khaira ko wa a'mal al-khaira duk wanda ga bada cikin mun yayi ha kuma zaka faɗa wajen la tal'af fa yadhi'a amaluk ko wa yadhi'a amaluk har zuwa karshen kowace jumla ina fatan kun fahimta ma'ana dai fahimtar dai na sa ka fahimci sauran duk gaba daya sai ce me kuma وقد جمع وقد وقد جمع بعض العلماء هذه الاشياء التسعه التي تسبق الفاء والواو والواو في بيت واحد هو مر وادع وجه وسل وعرج بحظهم بحظهم تمن وامد كذاك النقل قد كملا
wato waɗannan talab din da sai haɗa maka da su a madadin ka je kana cewa da annafiyu da al'amru da alkaza alkaza sai ce murwadu wan hawasal wa'rid li haddihim tamanni ko tamanna warju kaza kan nafiyu kad kamula wato kaga mur al'amru kenan ko wad'u addu'a kenan wasal al-istifham kenan wanha aha wanha annahi kenan wasal al-istifham kenan wa'rid al-ard kenan an gane ko lihaddihim wa arid lihaddihim wannan na tare da juna ne tamanna na shida kenan warju na bakwai kenan kaza kan nafyu shine na takwas kenan wato wa arid lihaddihim abu ɗaya ne amma tamanna warju kaza kan nafyu kad kamula wato ya hada gaba da kenan sai ce mai zakar al-mu'allif وقد ذكر المؤلف أنها ثمانية لأنها لا يعتبر الرجاء منها الحرف الخامس أو
don ya kawo wani sabuwar maganar kuma ma'ana inda mun kirga da arraja zai zama tara kenan shi yasa sai ne tawilin wa ardu bi haddihim domin da al-ard da al-hadd suna ma'ana suna kusa da alaka da juna amma sai ce arraja baya cikin su واما الرجاء فهو طلب الامر القريب الحصول sai bambance cewa raja baya ciki amma ita zakar al-mu'allif annaha thamaniya wa lam li'annahu lam ya'tabir ar-raja minha bai yi itibarin raja cewa yana ciki wani an kirga da shi za su kai tara kenan wa qad zakara al-mu'allif wa al-harf al-khamis kace me الحرف الخامس أو ويشترط في هذه الكلمة أن تكون بمعنى إلا أو بمعنى إلى وضابط الأولى أن يكون ما بعدها ينقضي دفع ينقضي دفعة نحو لأقتلن الكافر أو يسلم وضابط الثانية أن يكون ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا نحو قول الشاعر لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابري
yake cewa harafi na biyar adama ya ce harafin guda biyar ne ko haruffan ya gawa magana akan as-salis war rabi fa'u tawbiya da wawul ma'iyya waɗanda suke zuwa wato su yi nasaba ga fi'li mudari'i bi wasitati an mudmaratan wujuban to na biyar din su shine au harafin hau au wa yushtaratu fi hadhihi al-kalima an takuna bi ma'ana illa au bi ma'ana ila lafazin au zai yi wannan aiki ne da sharaɗin in ya zo da ma'anar illa ko ya zo da ma'anar ila wato wannan ya nuna au tana da ma'anoni da dama a larabci tana zuwa da ma'anan illa tana zuwa da ma'anan ala tana zuwa li ifadatu takhayyir dan bayar da zabi ko zu haza au haza kaga zabi ne ka ba mutum sannan tana zuwa bi ma'ana wawul atafi ke an gane ko wala tuti minhum asiman yani asiman wa kafura don idan ka ce au kafura tafi da takhayyir ma'ana karka bi wannan ko karka bi wannan ma'ana in baka bi wannan baka iya bi wancan in baka bi wannan asim au kafura sai ka zaɓi amma to asiman wa kafura au din anan wurin kamar wawul atafi take duka guda biyan bawan da za a bi kenan um, idan ta zo da ma'ana illa au ila to sai ta yi nasaba na fi'ili mudari'i bi an mudmaratan wujuban ba'daha kun gane um, to shine ce wa dhabitul ula ita aw bi ma'ana illa yadda zaka gane ta an ya kona ma ba'daha yanqadi difatan ya kasance abin da zai biyo bayan aw din yana karewa ne kai tsaye gaba ɗaya ba wai a hankali a hankali yake karewa ba yake yanke ne lokaci guda kamar bai kamar ka ce la'aktulan nan kafira au yuslim wallahi sai na kashe kafirin nan koye musulunta to maganar musulunta a hankali a hankali ne ko lokaci guda ne zai furta kalmar ba zai zo bai ce la sai can an jima kuma ya ce ilaha bayan kwana biyu ya ce illallahu kaga ba zai yi yanqadi difatan wahida al-islam yanqadi difatan wahidan dole yayi shi lokaci guda ne ake yin sa to kaga anan gurin la aqtulan al kafira aw yuslim aw dinnan za ta yi nasaba ga yuslima bi an mudmaratan wujuban ba'daha li'anna aw huna tufidu maza illa asalin zance la aqtulan al kafira illa an yuslim kashe shi zan yi sai fa in yayi kalmar وضابط الثانية تبيهم التي تفيد معنى إلى أن يكون ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا يظن تو أبن لك يباين تينا قالي واني كدن كدن باوين دفع واحدة يكي قالي أبا كما يدو نما يكي سؤال لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا للصابر يكي لا أستسهلن الصعب دق أبو مي وهلا zan yi kokari in dauka baya da ita au udrikal muna har in kai ga riskar buri na ko bukata ta faman qadatil amalu illa lisabiri gurace guracen duniya ba sa bayar da kai ga kowa sai ga wanda yake mai hakuri in kana da hakuri da juriya duk abin da ka sa a gaba sai ya lankwaso kansa ya bi ka ka ci nasara ka same shi in baka da hakuri kuma ba zai kaskantar da kai gare ka ba kaga akwai hikima cikin wannan magana ta la astashilanna su'aba abu ne mai mai wahala amma ka dauke shi mai sauki duk abu mai wahala idan ka dauke shi mai sauki sai zanto ba zai baka wahala ba duk abin da za a yi dan bakin ciki da abu wanda na maka idan kai murmushi daya biyu uku ka gama da shi idan zaka ce kana abu abdullahi ahmad bin hanbali yabtasimu fi wujuhil manaya musiba za ta zo a yi masa bulala a yi masa bulala sai ya fashe da dariya sai ya murmushi ma'ana ba wai dan daɗi yake ji bayan an da ke sai dan ya rage wa kansa radadin domin idan murmushi ya zo sai ya kori damuwar ko bakin ciki mahallu shahid da yace la astashilanna sa'aba aw udrikal muna ma'ana ila an udrikal muna kenan aw dinnan bi ma'ana ila to idrakul muna hal huwa shay'un ينقضي دفعة واحدة أو ينقضي شيئا فشيئا شيئا فشيئا شنو محل الشاهد فمن قادت الآمال إلا لصابر babu yadda za a yi gorace-gorace su bayar da kai su lambasu bori ya hau sai ga wanda yake mai hakuri mai hakuri zai iya cimma nasarar komai sa gaba na'am
تمرينات أجب عن كل جملة من الجمل الآتية بجملتين في كل واحدة منهما فعل مضارع
wato abin da yake so jumla daga cikin jumloli masu zuwa kowace ka ba da ansa da ita da jumloli guda biyu kowace akwai fili mudari ga jumla ga, ga tambayar farko mallazi yu'akhiruka an ikhwanik menene abin da yasa kai jinkiri ga barin yan uwanka to sai ka bada ansa da jumla guda biyu a cikin kowace jumla ya kasance akwai fili mudari abin da yasa yake so ya maka haka dan ya ga yadda zaka yi ta'amuli da fili mudari din idan wurin da ya kamata ya zama marfu'i ko wurin da ya kamata ya zanto mansubi kun fahimta ne daga nan sai jumla ta biyu ita ne هل تسافر هل تسافر غدا؟
hal tusafiru gadan ita ma jumla guda biyu zaka bayar da fi'ili mudari ko daga nan sai me كيف تصنع إذا أردت المذاكرة؟
me kake yi idan kana son kai muzakara sai ka bada ansa da jumla guda biyu ko ta ko fi'ili mudari daga nan jumla ta hudu tambaya ta hudu أي الأطعمة تحب؟
ayyal at'imati
أي الأطعمة تحب؟
a ba sai ka ce ayyu ba نعم idan ka ce ayya din mai
أي الأطعمة تحب؟
yawwa domin sai ya zanto ayya din mansubi ne da tuhibbu din نعم
ka gani نعم kayi takadimi da tasir ne yawwa kamar ayyamal ajalaini qadaita fala udwana alai ko qadaitu ne fala udwana alai wallahu ala ma naqulu to kaga nan wannan ayya menene wanda ya masa nasaba lafazin qadaita fala udwana alai wallahu ala ma naqulu shi dan haka nan gurin idan kace ayyal atimati tuhibbu yayi ma'ana wani nau'in abinci kake so tambaya ce kai sai mutum ya bada ansa daga nan sai me
أين يسكن خليل؟
a ina khalil yake da zama shine aina yaskunu khalil aha وفي أي متنزه تقضي يوم العطلة؟
a wurin wani wurin shakatawa ne kake kashe ranar hutunka munan al'adar mu ma ba ma hutu ina jin ko wallahi duk a saboda mahadi a ranar za a daura aure saboda haka mutum tun da safe har yamma daura aure shi a saboda ladi abubuwan mu suna da wahala su yawanci tun da yan musula ne da yan sudan suke rubuta irin tsanin littafan su duk ranar alhamis da juma'a dama hutu ne mutum da sassafe sai kwashi iyalinsa in yana da mota zai samu wani gadin sun dafa abincinsu a food plus a can za a yi ni ba za a dawo ba sai da magariba yara suna ta wasa da tsalle-tsalle su ha- su shiga ruwa su fita su hau doki su yi wane ne da sauransu ko mutum ya dauki waɗansu yan littattafansa wanda ba na makaranta ba irin da yana shakatawa mutum ya je ya zauna kawai a a wani gadin haka ga yan fulawoyi ga ruwa ga tsuntsaye suna kuka yana karance karancensa ko shi da wani ko su abin nan zai huta ba zai dawo ba sai da yamma dan su ma waɗanda suke da sukuni sai su gayyaci makwautansu sai ku zo ko ku biyar ko ku shida sai su tafi sai su je su yanka muku rago a yinin abin da za a yi kenan a dawo to mu nan gurin abubuwan mu suna da wahala ma'ana ko kana so ka more a Najeriya ba za ka iya morewa ba sai dai ka more a cikin gida a boye kuma ba morewa a cikin gida da yawa ina ga al'adun musu wani lokacin suna da dan wahala haka sosai sosai na'am ba na fi ayi mutanazzahin kuma ga shi mutanazzaha din ba duk wani dama mutanazzaha shine dan gadin da ake yi a cikin gari duk kamata ya duk bayan an yi gidaje a dan bar wani fili haka a zagaye shi haka da yan fulawoyi saboda wasa saboda shakatawa to inda yake dama gadin din da a cikin nasarawa ne tun lokacin suwace suka wawace shi da kanku sai zo duk ya abin nan din sauran babu ko ɗaya da ya rage sai guda biyu ne ko uku ne wallahu a'lam ai muna da matsala fan gama gaskiya muna da matsala a duk inda ake tsari na jama'a da sanin ya kamata dama dole ya kamata duk inda aka yi unguwa kasuwa a burgadi ko yayi saboda wurin wasa ne a bar filin wasan yara ba haka ba shi yasa yanzu kowa kyauran gidan za mu wani kwankwalatin madara ya zo ya sa maka ya goga maka ya tafiya su ba abin da ya dame manin lam yunjiku alaik wa yake ciyar da kai wai tambayar kenan wannan
ساعة تقضيها في مذاكرة في مذاكرة كل يوم awa nawa kake wajen muzakara a kowane yini mu'azzam awa nawa kake a yini a kowane yini wajen muzakara awa daya malam muhammad ko awa nawa kake wajen muzakara a kowane yini ساعة محدودة eh ليس بساعة محدودة fauda kenan idan mutum baya da awanni kayyadaddu to zai samu rashin tsari yanzu ka da kai kake tafiya baka da tsari haka awa ɗaya din nan sai tafi don ya san wannan awa ɗayan ko ana ha maza ha mata sai yayi ta kenan kai kuma tunda ka san wani lokacin kai biyar wani lokacin kai ɗaya wani lokacin kai rabin awa to abin da zai bada natija wani lokacin ba za ka yi ba to kuma muzakara idan mutum ya fashi ɗaya in ba yayi sa'a ba sai yayi na biyu in yi na biyu kuma zai na uku to da zaran ya na uku karshen ta sai ya sati mai dawo ya ci gaba shi yasa amfanin kullun kai ko bi kankantar sa ahabbul amali ila Allah adwamuhu wa in wa in ko mun kankantar abin gara ka kullun sai kai to dama tsari yayi guda biyu ne ko dai ka dauki adadin safahat ko ka dauki awanni ko ne ka jarraba yana da kyau adadin shafuka akwai lokacin da ɗauki ka'idar adadin kullum mafi karanci sai na karanta shafi hamsin ko na tafsiri ne ko na nahau ne ko na hausa ne ko na jarida ne ko na labarin wasanni ne ko na labarin ko ma dai menene ne dai ba zan yi kasa da shafi hamsin ba don ka ɗauki wannan ka'ida ce ba lallai ne ka ɗauki hamsin kila kafi ne himma ka iya ɗaukar shafi ɗari kila kuma ka iya daukan talatin kila ka iya daukan arba'in gwargwadon yadda kake nan za ka iya ka dauka ka miƙe sai ka yi a sai ka yi wata biyu a kan haka ba fashi to kaga nan ba ruwanka da awanni dan ya danganci wahalar abin da kake karanta ko rashin wahalarsa ko ba haka ba idan abu ne mai saukin karantawa wani ma sai ka yi shafi ɗari ma ba ka sani ba sai ka yi shafi ɗari ba ka sani ba amma idan abu mai wahalar karantawa ne wani kafin kai tafi hamsin din ba ka jiga ta sai kayi da gaske a yanzu idan mutum yana karanta littattafan fikihu ba da za ka iya tafi hamsin inda kana son ka fahimta ka zo ka ɗauki littafin muguni ko na almujimu na wuri za a zo a ce wuri kaza ai an yi saɓani kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza kana son ko wanne ka rike kuma a kawo a kawal a kawo adalatul aqwal a kawo sawbul khilab a kawo samaratul khilab a kawo at-tarjih dalilul rujhan amma ga annan rikici ne ai ba karamin ba ba ba gani ba ko mutum yanzu na karanta littafi irin na yan wasa na yan ilmul kalam dan nan masu wasa da kwakwalwa da yawa ba ta za a yi mutum ya shafi hamsin da hanzari haka zai wahala ma'ana dai ko mutum ya dauki awanni ko mutum ya dauki mai shafuka ina ga duk ku jarraba wannan ku gani idan ka dauki awanni misali ka dauka awa ɗaya na malam azam ko awa biyu sai kullum zaka yi karatun awa biyu wanda shi ba za ka kara ba sauran za ka ci gaba da harkokin neman abincin ka ziyara yan uwa waye waye awa biyu to in dai baka fasa ba baka yi fashi ba har tsawon wata biyu zuwa tsawon wata uku za ka sha mamaki abin ba gangani ba ne ba ba gangani ba ne ba amma ba kamar irin su Sheikh Nasiruddin Albani wanda kullun za a yi muzakara ta awa shida ko bakwai kullun awa bakwai ko mafi karanci awa bakwai kuma ya wajen shekara ashirin a haka to ya kawai sai wani ya zo daga baya kuma ya ce masa kaza yana da wahala kaga ba zai yi ba wani ya kwana na karatu ko sannan wani ya kwana na barci kuma da safe a ce za a ba su daraja iri daya zamaktar ya ce a abitu saharana duja wa tabituhu nauman wa tarju ba da zaka lihaƙi ni na kwana ido na biyu kyam kai kuma ka kwana kana barci sannan kuma da safe kana son ka kamo ni kam sa'atan taqaduha fil muzakara kullu yawm sai mutum ya bada wannan amsa sai tamrini na biyu ce أطاع في كل في كل مكان من الأماكن الخالية فعلا مضارعا ثم بين موضعه من الإعراب وعلامة إعرابه
wato ka sanya a duk inda babu komai ka sanya fi'ili mudari'i sannan ka bayyana fi'ili mudari'i din menene mawqi'uhu min al-i'rab shin marfu'i ne ko mansubi ne ko menene wa alamatu i'rabihi da kuma alamar i'rabi din sa shin bi dhammatin zahira ne ko muqaddara ko kuma isbatun nun ko menene ji'tu amsi sai ka sanya fi'ili mudari'in da ya dace a wajen falam ajidka yasurruni an تفعل كذا كذا كذا كذا أحببت عليا لأنه سن لن كذا كذا أمل اليوم إلى غد أنتما كذا كذا خالدا زرتكما لكي كذا كذا معي إلى المتنزه ها أنتم أولئي كذا كذا الواجب لا تكونوا مخلصين حتى كذا كذا كذا أعمالكم من أراد كذا كذا نفسه فلا يكفر في واجبه يعز علي أن كذا كذا كذا أسرع السير كي كذا كذا أول الأمل لن كذا كذا المسيء من العقاب صابري على عملك كي كذا كذا أدوا واجباتكم كي كذا كذا على رضا الله اتركوا الليل كذا كذا لولا كذا كذا عليكم لكلفتكم إدمان العمل wannan duk cikewa ne baya da wahala shi masu yanzu da cikewa ne mutum zai rubuta to sai ku rubuta wannan tamrinin tunda kun ci dama daga bada rubuta tamrinin na rubuta ko sai ku rubuta a sabar mai zuwa sai a zo da shi insha Allah eh duka guda biyun ai na da ɗayan da na biyun duka wannan kuma duk tambayoyi ne wanda ba sai mun karanta su yanzu ba akwai kalmar da mutum bai fahimta ba dan kar a da wani lokacin rashin fahimta kalma zai sa ka kasa sanin me zaka sa a wurin ya dace na eh sadiri almusabara shine jajircewa sadiri ala amaliki ki dimanci ayyukan ki ki jajirce duk wahalar aikin ki tsaya ki kai kaza kaza kaza eh banga wannan karfe laula anna kaza kaza kaza a ko wani abu auren da ya kamata laula an alaikum da kallaftukum idman al'amal eh idman al'amal shine dimantar aiki ka ji hadisin midmin al-khamr ba mai dimantar shan giya al-idman al-idman allati huwa ad-dawamu alayhi na'am ila almutanazza almutanazza wurin shakatawa wanda muka gama ganin shi yanzu muka ce babu ma'i ila almutanazza wurin shakatawa shine almutanazza aha eh alwajib abin da yake na dole sai ga shi ku waɗannan shine ma'anar ha antum haula'i ya izu alayya yana da girma a wajena an afa'ala kaza kaza in yi kaza shine ya izu alayya ya danganta wani irin karatu kuke yi wancan fa awa ɗaya da nake magana wannan ya zanto banda karatun qur'ani shi karatun qur'ani ba ka turka shi cikin komai na muzakaran ka ya kamata shi yana da lokacin sana daban kuma karatun qur'ani in har da mutum zai to daban amma in kawai bita ne wannan ba da wahala sosai ba da wahala idan bita ne ka'idar kuma ka ka'idan ka ga a cikin salatul as-salawatul khams din duk lokacin da aka yi sallah ba za ka tashi daga wajen ba sai ka karanta izu daya kullum za ka yi muzakara ta izu nawa kenan da an yi sallah ba za ka tashi daga wajen ba za ka yi shiru abinka tunda kanka har sai ka karanta izu daya karanta izu din nan minti goma ne zuwa sha biyar in ka san cewa rana kaza ina da karatu tsakanin magarba zuwa isha'i to sai in dauki na magarba in mayar da shi bayan isha'i ko in dauko na magarba din in mayar da shi bayan la'asar ko ba haka ba ko sannan ma ko da anan masallacin irin kaddara ranar da ake tafsiri daga lokacin da aka yi sallama kafin a gama hayaniyar jejjera kayayyakin abin nan ka gama izu daya wallahi zaka yi gama ina ruwanka da masu surutu suka banza da su suka banza da su kawai تتجاهلهم تماما كانهم غير موجودين كانهم غير موجودين هكذا كدوكا نعم tana fa'idantar da wawul a tafi ce wa ya zido na amiya ce alf ba ta cikin wannan yasa a kaga yanzu duna din ya zanto ba mansubi bane marfu'i ne dan ba ta cikin wannan to za mu danyi wannan kaɗan ɗin ne ko koya ne malam muhammad ko lokaci ya tafi mu dan taba ko da kaɗan ne to bismillah wallahi da yau ba ni da koshin lafiya sosai sosai haka nake ta daddagirewa dai a mu karasa ba komai da mai rai yake abu wata rana idan mutum baya nan kaga ai an tuna shi ayi masa addu'a bismillah cikin magana an tuna miki ko to bismillah
الشرح ايه على عادة الشعراء الجاهليين يبلغ أن ترى معلقته بذكر الديار والأطلال فيقول هل ترك الشعراء من قبلنا من طلل wato al-atlal jam'i ne na talal talal kamar yadda muka ce kufai na gida wanda aka tashi aka bari al-atlal ya zanto jam'in sa kenan ko wato kamar yadda al'adar mawaka na jahiliya kullum ko ga shi ma an tara kamar haka shi ma ya tafi ya fara mu'allaka dinsa bi zikirin diyari yana mai ambaton gidajen masoya wal atlal da kufai din su fa yaqul hal taraka shu'ara'u min qa- min qablina min falalin lam yusifuhu shin mawaƙan da suke kafin mu sun bar wani kufai wanda ba su taɓa siffanta shi ba shine ma'anar hal gadara shu'ara min mutaraddami shin mawaƙa da suke kafin mu sun bar wani rami da ya kamata a toshe ba su toshe ba am hal aratta dara ba'da tawakkumi shine wa yaltafitu ila nafsihi karanta فيلتفت إلى نفسه فيتساءل هل يمكنك أن تعرف ديار الأحباب المهجورة بالظن والتوهم ويتمنى لو تكلمه دار عبلة لو تكلمه لو تكلمه دار آه، دار عبلة دار أبلة.
دار عبلة ويلقي إليها بالتحية بعد أن تلاشت وق- وق- وق- وقطرت وقفرت من عبلة yake cewa daga nan sai ya zo kuma yalta fito ila nafsi yana waiwayawa ya kalli kansa yana wa kansa magana dama wannan abin da ya shi ne abin da ake kira at-tajrid a cikin balaga shine kai kadai kake magana amma sai ka kaji kamar ga wani mutum a gaban ka kana masa magana da yace hal ghadara shu'ara min mutar- min mutaraddami sai kuma yace am hal arabta dara ma'ana yukallimu nafsuhu bi nafsihi am hal aratta dara ba'da tawakkumi shin ko ka gane gidan ne bayan zace zace da ka rinka yi kana tsammanin can ne sai ka wuri ka ce a ba nan gurin ba kaga wata alamar toka a can ka ce ina jin nan ne ka ce ba nan ba ne shin ka gano gidan daga baya bayan tsimuwar da ka samu kanka a ciki ko baka gano ba hal yumkinuka an ta'rifa diyar al ahbab al mahjura shin zaka iya gano gidan masoya irin gidajen da aka kaulace aka bar su bizzanni ta hanyar zato wa tawahumi da lalibe wa yatamanna law tukallimuhu daru abala har fata yake ina ma gidan yayi magana da kansa yace gani wa yulqi ilaiha bitahiyya shi kuma ya gabatar da gaisuwa ta musamman ga gida din ko kufai din gida din yana cewa wa dara ablata bil jiwa'i takallami wa ini sabahan dara ablata waslami ya ke daru abla a wurin da ake kira aljiwa takallami yi magana mana in ma na kasa ganewa sai gani wa inni sabahan barkanki da asuba a wannan gida dara ablata waslami yake dara abla a zauna lafiya shine waslami yulki ilaiha bitahiyya yana gayar da gidan ba'da an talashat bayan gidan ya riga ya daidaice ginin ya rushe waqfarrat min abla ta zama yanzu abla din abla din ba ta ciki shine ikfarrar min ablata wato tajridi kenan sai mutum ya rika magana kamar ga wani mutum a gabansa bayan shi kadai ne
ثم ينتقل إلى الفخر فيطلب من عبلة أن تسأل عن أخلاقه الخيلة لأن كل مرة المعركة يشهد أن عنترة يتحلى في الحرب بصفتين الإقدام عند القتال والعفاف عند الغنائم sannan bayan ya gama gamana na cewar gidan abulata da tuna gidan da wane ne sun mayan taƙaila alfakar sai kuma ya cirata yana mai yin alfahari da kansa fa ya min abulata har yana neman ita abula an tas'ala an akhlaqihi ta yi tambaya game da halayensa da ɗabi'unsa mana in ma bata san shi ba wa ya kamata ta tambaya alkhaila ai ashabal khayl kenan ta tambayi mahaya da yawaki a ba ta labarin kansa li'anna kullu man ra'a al-ma'araka domin dukkan wanda ya halarci yaki yashhadu anna antara yatahalla fil harbi bi sifatayn ko shakka babu zai bada shaida cewa antara yana siffantuwa ko yana yin ado shine yatahalla daga alhiliya ne aw man yunashu fil hiliyati wa huwa fil kisami ghayr mubin daga nan aka samu alhaliyu da alhuliyu min huliyihim ijlan zasadallahu quwar yatahalla yana yin kawa ko ado fil harbi a cikin yaki bi sifatai da siffofi guda biyu sifa ta farko al iqdamu inda al wato kai hari idan an hadu ba tsaye yake wuri guda ba kullum yana zama shine dan gaba dai gaba dai wannan sifa ce abun yabo a wurin mutane sifa ta biyu wal afafu inda al maghanim kame kai idan an zo laban ganima sai ya koma gefe guda to yake tana mata wannan halla sa'altil khayla ibnata maliki in kunti jahilatan bima lam ta'lami يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم ina ma ki tambaye mahaya dawaki jarumai yake ir gidan maliki in ma kin jahilci me nake ciki biki sanni ba dan haka kike mun yanga ki tambaya ki ji yukhbirki man shahid al waqi'a dukkan wanda ya halarci gumurzun yakin zai baki labarin cewa annani abishal waga ni nikan je inda ake rikici ne inda ake sara suka nan nake shiga wa iffa indal maganimi in an zo rabon gani ma sai in koma gefe guda bana ciki ma'ana ba kwadayi yasa nake yaki ba neman girma da kare mutuncin kabila nake yaki kuma haka kowane balarabe yake so a duniya ma'ana yana tallata kanta kansa a wurinta ma'ana ta so shi dan waɗannan abubuwan in ma ta ki saboda waɗansu ababen sai ce ne ويقول رب فارس مدجج بالسلاح لا يهرب ولا يستسلم طعنته طعنة طعنته طعنة طعنته طعنة عاجلة برمش قوي فمزقت الطعنة تمزقت الطعنة فمزقت الطعنة ثيابه ومات كما يموت الأبطال الكرام مم.
على رؤوس الرماح
yake wa ya kulu kuma yana mai cewa rubba tarisin yaso da dama za ka ga mahayin doki mudajjajin bisilahi wanda yake cike da kayan fada ga sulke ga kal- ga- ga masu ga takubba ga duk abin da ake bukata na fada ya hada shi shine mudajjajin bisla irin wanda yake la harabu baya gudu wala yastaslimu ko baya faranda cikakken jarumi gashi akan doki ba a ƙasa ba ga kayan fada irin wanda an san shi baya gudu sannan baya yin saranda bai da rintsi rintsi to irin wannan ta'antuhu ta'anatan irin su nawa ne na soke shi da mashi ta'anatan ajila suka ta gaggawa wato kafin ya gama kimtsi na jefa mashin ya dira kansa bi rajin qawiyin da wani irin mashi mai karfi fa mazzaqat ta'anatu thiyabahu jifan da ne da wannan suka da mashi din sai ta ta kekke ta tufafinsa ko kuma sulkensa na yaki har ya shiga yahuda jikinsa wa mata kama ya mutu abu talib kiram ya mutu irin yadda dama jarumai masu karamci suke mutuwa ala ru'usin rima akan wato ainihin tudu tudu na sahara dama duk jarumi kamata ya mutu a daji kare mutu a gida su haka suka dauka duk wanda ya mutu a gida abin aibi ne ta ce kai da babanka ma a gida ya mutu amma ni babana a daji cikin mazaje a sun yi mutu su abin alfaharin su kenan sirti wa mudajjajin kariha al-kumatu nizalahu la mum'inin haraban ولا مستسلم جادت يداي له بعاجل طعنة بمسقط سبك القعود مقوم مدجج كما يدنا رب مدجج نوى نوى ne daga cikin jarumi mai kayan fada kare alkumatu nizalahu alkumatu jam'in na alkamiyu alkamiyu shine jarumi ko ashuja'u alkumatu jam'in sa kenan kare alkumatu nizalahu irin wanda sadaukai ma jin tsoron su yi fito na fito da shi suke an nizal shi ne fito na fito ba sa iya fito na fito da shi la mum'inin haraban irin wanda baya zurawa a guje dan ya tsira dan ya gudu wala mustaslimi kuma baya mi kawaya jadat yadaya lahu bi ajli ta'anatin hannuna ta ba shi kyautan mashi wani irin suka na gaggawa bi musakkafin da wani mashi mai karfi sarkil ku'ubi wanda gabbansa suke masu karfi mukawwami ko miƙaƙƙe fashakaktu bin rumhil asammi siyabu da wannan mashin nawa ne na keta sulken yakinsa har ya huda jikinsa sai ce laisal karimu alal bi muharrami dama babba bai kamata a haramta masa mashi ba mashi na manya ne laisal karimu alal qana bi muharrami wato kore na masu izgili kenan ba sai
وكنت بذلك مستجيبا لوصية عمي والد عبلة الذي كان يدعوني إلى الهجوم في الموطن القنق الذي تتقلص فيه الشفاه عن الأسنان الشفاه الشفاه عن الأسنان yake cewa a waƙarsa ma'anar da yake bayarwa kuntu bi zalika mustajiban abin nan da nayi na kashe wancan jarumi ina ansawa ne li wasiyyati ammi dangane da wasiyar da baffa na yi mun wari da abula wato mahaifin abula ita wanda yake so alladhi kana yad'uni ila al-hujumi fil mawtin wanda kullun dama yana zaburar da ni ne kira na in kai hari fil mawtin bank a wuri wanda yake mai kunci sai a ce ni zan shiga alladhi tataqallasu fihi shifa'u al-asnan irin wurin da saboda kuncinsa da rugumutsin yakin da ke wajen sai ka ga ashifa'u tatakallasu an al-asnan ashifa'u jam'i na ashifa ashifa labba kenan tatakallasu suna kwayewa an al-asnan har hakori ya fito ma'ana ka ga jarumai suna yaƙe idan sun ga wajen to irin nan nake shiga shine walaqad hafiztu wasata ammi bid-duha hakika na haddace wasiyar da baffa na ya mun da hantsi an fito iz taqallusu shafatani an wadahil fami yayin da wato labba suke yaƙewa su bar kyallin haƙori ana ganin shi saboda yaƙe mazaje sun fara tsorata an firgita an ga mutuwa wato shine abin da ke nufi anan sun mai satridu
ثم يستطرد مرة أخرى نحو الحب فيقول لعبلة لقد ذكرتك والقتال على أشده والرمال تشرب من دمي والسيوف تفيد من جراحي فهممت أن أقبل السيوف لأنها بيضاء كثغرة كثغرة المبتسم
كثغرة المبتسم shine ke sun mai istatirdu al istitradu a cikin magana shine ka faro magana ba ka kara sata ba sai ka kyale ta sai ka shiga wata al istitrad kenan ina fata an fahimta kamar yanzu za mu yi tafsirin wannan zai zarqa wannan shi zati na shida mun yi maganan wannan zai ati mun kare wannan shi zati na shida wasabi hatiya sai mu shiga cikin sabaha yasbahu sai mu shiga sarfu sai mu shiga balaga kaga istidradi kenan kan bayan an jima kowa ma ya manta da ake tafsiri ake balaga ake nahawu sai mu sake dawowa fasabiqati sabqatul mudabbirati amra to istidradi kenan a cikin magana ma'ana an tafurka al-kalam qabla an tantahi min ila kalamin akhar فتسترسل في كلام ليس له علاقة مباشرة بالموضوع الذي تتحدث عنه ثم ترجع من جديد wannan shine yana maganar yaki yana maganar fada yana maganar rugumutsi kashe barade sai kuma ya bar wannan kuma sai shiga maganar soyayya kaga istidradi kenan thumma yastadru marratan ukhra nahwa al-hubb sai kuma ya sake yin tsalle cikin zancen sa ya fita daga zancen yaki ya koma maganar soyayya fa yaqulu li abla yake cewa da abla laqad zakartuki wal qitalu ala ashuddihi na tuna ki fa a lokacin da yaki ya kai yaki والريح ايه اشد كده فلما بلغ اشده أه. والرماه تشرب من دمي اديدو لوكتين دا ma ke sha daga jini na wasiyuhu tasilu min jirahi a lokacin da ta kubba ke kwaranyar jini saboda raunukan da aka yi mun a wannan lokacin kuma nake tuna da ke wato yana nuna mata matukar son da yake mata idan balarabe ya tashi faɗa wa mutum yana son ka sai ce kai da mutuna kama a lokacin ana cikin yaki ma'ana a lokacin yaki ga tsoro ga aje lafiya a mutu ba a mutu ba har ka tuna mutum to yana da muhimmanci kenan a wajenka ina fata an fahimta to shine masu tafsiri da dama da suke kula da wannan suka ce shi yasa ubangiji ya ma'amalanci larabawa cikin alqur'ani da layanin yaran su yace ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu sai kuma yace me wa zkurullaha kaseeran ga mutuwa ba kana zikiri ba wata ibada da aka ce ko ana yaki sai an yi ta sai guda biyu sai sallah sai zikiri dan sallah ga sallar tsoro dan an gane ko fa in kuntum farijalan aw rukbana ko ana tafiya ko ana tsaye ko ana haye ko a wani hali ake da sai an yi to haka idza laqitum fi atam fatbutu wa zkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun suka ce in dai ya kasance an tara zai tuna masoyiyarsa lokacin da ake gumurzu kai me yasa ba za ka tuna ubangijinka ba me kuma masoyiya ai ƙarya yake shi ma wannan lokacin to amma sukan faɗi wannan wai dan nuna matukar kiyaye alƙawalin so ba na mantawa da ke ko ina fagen yaki wani kuma ya ce a'a idan na zo kwanciyar barci da daddare ke ce karshen abin da na kwanta da shi da na tashi kuma da safe ke ce karshen abin da na farka da shi ma'ana suna ganin tuna masoyi a waɗannan wurare guda biyu na da muhimmanci sai manzo Allah ya kawo mana misalan wannan azkar na kwanciya da azkar na me da wanda zaka kwanta da shi da wanda zaka tashi da shi ma'ana kana sanar da ubangijinka kina a kowane lokaci sama da yadda masoyi ke sanar da masoyiyarsa ina ba ta an fahimta shi ne ke cewa sun mai sadar da marratan ukra na hawal hubbi da kar zakartuki wal qitalu ala ashudd wato yaki ya kai yaki kenan war rimahu tashrabu min dami was suyufu tafilu min jirahi fahamamtu an uqabbila suyufa saura kirfma da na sumbaci takobi li'annaha bayda dan naga takobban fariqal ka sagarikil mubtasimi kamar wushiyarki lokacin da kike murmushi ma'ana da daga farin takobi sai suna man wushiri ke lokacin da ke rushi sai da shi ne ce fa wadittu ta kabila siyufi li'annaha lama'at kabariki sagrikil mutabassimi yace sai na so in sumbaci ta kubba li'annaha dan su ta kubba din lama'at wato sun yi kyalli allama shine abin da yake walkiya ko kyalli kabariki sagrikil mutabassimi wato kamar kyallen sagar sagar shine wushiryarki almutabassimi lokacin da yake murmushi sai ce ويعود إلى الفخر بإقدامه فيقول حينما رأيت الجموع جموع تتصايع في المعركة هجمت هجمة محمودة محمودة العواقب وجعلت أقذف على الأعداء مقدمة حصاني حتى تسربل بالدم وكانت الرمام من حوله كحبال البلاء في البئر والفرسان تدعوني مستنجدة مستنجدة بي وذلك هو الذي طيب نفسي وشفاء وشفاه وشفاها ويعود الى الفخر بإقدامه sake koma zuwa ga alfahari da cewa shi dan dan gaba dai gaba dai ne a wajen yaki fa yaqulu ina ma ra'aytum jumu'a tatafayahu fil ma'araka yace lokacin da na ga taro taro na mayaka ta tasayahu fil ma'araka suna ruri suna gunji fil ma'araka a wajen yaki hajamtu hajamatan mahmudat al awaqir sai na kai hari kai harin da yake da kyakkyawan karfi kai harin da wanda naje in sara na sara wanda naje in soka na soka kuma ni ba tare da in cin mun ba na dawo وجعلت أقذف على الأعداء sai kawai na ci gaba da jefawa abokanan adawa muqaddimata hisani abin da yake gaba na doki na wato in daga doki ne sun bayan fada a kansu kuma ina tara da suka da mashi hatta ta sarbala biddami har sai da dokin ya tufafi da jini zato duk kirjin shi ko ina jini ne kawai na mutane wa kanat rimahu min hawlihi ka hibalid dila'i wato masu da ake jehowa daga gefen dokin gaba da baya kai ka ce igiyoyi ne da ake zurawa cikin rijiya filbe da cikin rijiya igiyoyi ne na guga addila jam'in na addalu alhibal jam'in na alhablu albiyar kuma sananne wal fursanu tad'uni a wannan lokacin jarumai suna ta kira na mustanjidatan bi suna neman taimako na da agaji na duk wanda aka zagaye sai ya kwalla min kira sai in zo wajen in fitar da shi daga matsatsin a sake zagaye wani a can ya sake kwalla min kira wai lambara aitul qauma qala yatazamaruna suna zabarar da juna cewa eh a kace a kai hari karartu gaira mudammami sai kawai na kai musu hari ba na cikin abin zargi wanda za su gudu ya da'una antara suna ta kira na ya kai antar zo gani nan ka fitar da ni daga halin da nake ciki warrimahu ka annaha wato masu ku a wannan lokacin kai ka ce su ma su din ashtanu bi'irin wato igiyoyi ne na rijiya fi libanil adhami a kirjin doki na ta ko ina ma shi ma ziltu armihim bi sagratin harihi ban gushe ba ina daga doki yayi tumbe in fada cikin su haka sannan in kai su tsara da suka ina ta musu haka bi sagaratin harihi da kirjin dokin wa libanihi bi sagaratin harihi wato da wuyansa da kirjinsa hatta ta sarbala biddami har sai da yayi tufafi da jini law kana yadri mal muhawaratu shtaka shi dokin da ya san yadda ake magana irin yadda mutane ke magana to da ya kawo mun kuka cewa ya gaji ma'ana dokin ya gaji shi an tara bai gaji ba kenan wala kana law alima al kalamu mukallim inda ya san zance da yayi mu magana wato ya gaji ni ko ban gaji ba wala kad shafa nafsi hakika ya warkar min da zuciyata wa abra asukumaha haka kuma ya warkar da cutar zuciya din qilul fawarisi ka ji jarumai da kansu suna cewa wai ka antara akadimi ya antara zo nan kaga wanda ake cewa jarumi ne da kafin a je yaki amma ya shiga matsalolin da sai da ya kira wani in fitar da shi yace wannan ke kwantar min da hankali za mu zafa wannan dai shine karshen sharhin sa wannan at-ta'liq ne da ta'liqi ne da menene usulubi malam bai kara so ko karanta mu ji ko da gurguje ne التعليق على الاسلوب هذه الابيات تجلى فيها الخصائص الفنيه لعنتره وهي أن ألفاظ أنكر أسهل من ألفاظ وعظم شعراء الجاهليين وهذا ما حدا بعض النقاد أن ينكروا شعر شعر أنكر ويروه مصنوعا على لسانه wato taliki dangane da uslubin waƙarsa wato salon zancensa yace hadhihi al-abyat tatajalla fiha al-khasa'is al-fanniya wato su waɗannan baitoci na antara akwai waɗansu suke bantattun al'amurra da suka shafi gwanin tarzance su ne alkasa'is alfanniya li antara wanda suka shafi antara waje ga su kamar haka na farko anna alfaza antara ashalu min alfazi mu'azzamin shu'ara aljahiliyin suka ce lafazan da ke cikin nan wurin na waƙar antara suna da sauƙin fahimta sama da lafazan da ke cikin da yawa daga cikin waƙoƙin mawaƙan larabawan jahiliya wa hadha ma hada ba'd an-nuqad wannan ne ma ya ja hankalin waɗansu masu bincike an yi kiro shi ira an tara suka ce kai wannan wakar ba ta an tara bace ba suna ganin kalmomin sun yi sauki da yawa larabawan jahiliya an san su da yin amfani da kalmomi masu kwari da yawa shi kuma kalmomin su suna da sauki wa yaruhu masnu wa yaruhu masnu'an ala lisanihi akwai marubuta ko waɗansu masu bincike da suka ce wannan ƙarya ne ba kasida an tara bace kawai ƙarya kai masa amma wannan ra'ayinsu ne ra'ayinsu ne na'am na farko kenan na biyu wato yana da suhulatul alfaz kenan inda za a tambaye ka me da menene waƙoƙin antara suka fita da shi zaka ita na farko suhulatul alfaz lafazan su suna da sauki idan an kwatanta da sauran mawaka a lokacin jahiliya
الثاني الأبيات تعطي صورة واضحة لشخصية أنترة فهو فارس بطل وهو كريم الأخلاق ثم هو شاعر مبدع baitocin kuma za su baka cikakken hoto hoto na sarari ne shakhsiyati antara dangane da personality din antara ya yake wa huwa farisun batal mahayin doki ne jarumi wa huwa karimul akhlaq ko mutum ne mai dabi'u na gari wajen kyauta da menene da sauransu sun huwa sha'irun mubdi sannan kuma wawaki ne kwararre mubdi a cikin shu'ara wanda yake kawo sabon abu ba mai ta wanda ya wuce shi yake ba an tara yana kawo sababbin ababe ne a waka ba wai maimaita abin da wani yake yi ba shine mubdi domin shine al-ibda din wato an ruwaito kan cewa mutum ne da jaruntar sannan kuma da yawan kyauta yana da yawan kyauta kuma abin da yasa yake yin haka saboda mahaifiyarsa baiwa ce sai ake aibata masa saboda wannan babansa kuma shugaban laraba ne sai ake aibata masa cewa shi ne har ma yake cewa in ɗaya ɓangare na ya zanto akwai na kasu ɗayan yana da girma shi ne girma ɓangaren mahaifina to ɓangaren na kasu ɗin zan yi ƙoƙarin ɗinke shi da jarumta sai a manta da shi kowa ya tashi da idan an yi kaza ce ai dan baiwa ne ai dan baiwa ne eh babansa shugaba ne amma babansa baiwa ce to sai in yi jarumta sai in ɗinke wancan barakar sai a manta da ɗan baiwa ne abin da yake kenan in nimru'un min khairu absin mansiba shaqari wa ahmi sa'iri bil munsili wa yadhur katibatu ahad madu salahazat ulfitu khairan min mu'ammin mufwali karanta mu duk mutane الثالث الصور في الأبيات تصور بيئة بدوية كما في البيت الثالث عشر لأن البئر في البادية يكثر
يقدر عليها الواردون عليها الواردون ببلائهم فترى حبال فترى حبال البلاء كثيرة فيها أثناء الاستقاء sannan aswar fil abiyat hoton da ya rinka bayarwa cikin waƙoƙin tusawwiru bi'atan badawiyya yana baka yanayin zama na karkara ne na ƙauye kama fil baiti salisu ashar kamar yadda ke cikin baiti na goma sha uku yana cewa ya da'una an tara wa rimahu ka annaha ashtanu bi irin fi liban al adhami a wannan yana baka hoton lalle mazauna ƙauye ne ba yan binni bane ba yace li annal bira domin ita rijiya fil badiya a ƙauye yakthuru alaiha al waridun masu ɗiban ruwa sukan yawaita a wurin rijiyar to shine wannan ya zura gugansa wannan ya zura gugansa kaga igiya za ta yi yawa kenan tunda rijiya guda ɗaya ce a gari babba ko a ƙauye a karkara babba saboda sahara akwai karancin ruwa da haka jama'a sukan taru a kanta da ya tashi buga misalin yadda ake yawan jeho mashi a kirjin dokinsa da ko ina ɗansa sai ya rasa da abin da zai buga misali sai ya buga kamar masu rijiya sun zura igiyoyinsu cikin rijiya kaga ya nuna ɗan ƙauye ne kenan shine abin da ke cewa wato yana yusawwir sura badawiyya wato yanayin zama na karkara kenan domin rijiya a karkara ya kasuru alaiha alwaridun masu ɗiban ruwa sukan yawaita a wajenta bidla'ihim da wato kowa da gugansa fatara ibadar dila'i kasira da haka sai ga igiyoyin da aka sanya wa kowane guga suna da yawa fiha asna al istiqa wato abin da din kenan wato bana mantawa lokacin da wani malamin professor Babikar Dushen ya a yakin da ake na kudancin sudan din nan da dan sudan ne yayi wata kasida ta maganar yakin wato akwai garin da yan tawaye suka kwace sai kuma sojojin gwamnati suka je suka kwato to yayi wata kasida wanda yake maganan yake suranta yadda aka yi yakin a ciki sai yake maganan da adduna da takubba da wane ne da wane ne shine sai sai sai sai abin nan wani profesa abdulbas da badar yake cewa shi komai ya burge shi a wakar amma da aka yi magana ta kubba a yakin da ake a wannan karni shi ne kawai ba sha'awa shi ya riga ya tabbatar yanzu babu inda ake yaki da takubba da arzuna ko ya dai sai da bindiga shi ballantana yaki tsakanin sojojin gwamnati da yan tawaya ya da bindigogi sosai ake yi da igwa da waye yace to amma uzurin dr babikir dama sunan shi dr babikir badawi dushe ne yace to badawi ya din ce ta ɗalibai suka fashe da dariya ba ta huyar din ta jahilci ne ya kawo maganar takobi adda mashi da sauransu a yakin da ake da wato tankokin yaki da kayan fada da zamani wato kun ga yadda ake nakadi kenan wato ka kalli abu ka ambaci bangaren dama abin da nakadi ke nufi shine tamyizul jayyid min ar-radi bambance mai kyau daga mara kyau akwai waɗanda da an ce nakadi sai su dauka abin da ake nufi kushewa da ka kalla baka kushe shi a'a shi na kadi shi ne ka ambaci bangaren da yake da kyau kuma ka faɗi dalilin da yasa ya kyau din ka ambaci bangaren da baya da kyau kuma ka faɗi dalilin da yasa ya ƙi yin kyau a wajen to wannan shine na kadi duk wanda yake da wannan malaka din yayin da aka zo aka gabatar da kasida a gaban shi ko aka karanta wata makala yana saurare har aka kare ya tashi bayani yawa kasida din hukunci ta haka to shine za ta eh fulan naqid basir lalle naqidi ne wani ya san abin da yake amma da kawai bangaren gajiyawa zai nuna ai wannan ba ta da kaza ba ta da kaza kila ba zai abin nan ba sai dai fa in ya kasance intaj din da wani yayi dama can bai cancanta ba dan ko wanda bai cancanta ya waka ba sai ya tsara waka sai ya ga shirme ne cikin kasidarsa to irin wannan idan nukar sun zo gaba ɗaya sai su ce a cire ta daga bangaren waka a ji a kai ta ko bangaren fikihu ko bangaren tarihi ko wani abu maganganu dai waɗanda dama ba a waƙe ake yin su ba an saba a zuba ake yi in can kake za a karba amma a nan gurin a alamin shi'ar ba za a karba ba za a karba wannan ba ina da sai mu dakata haka ko insha Allah darasi na gaba sai mu ci gaba ina ji oh a akwai saura ko akwai saura cikin guda biyu ne ko karanta mu ji يتميز الشعر عن ترى عموما وخصوصا غزله برقة وعذوبة مصدرهما خلافه في الحب كما ترى في الأبيات الثاني والعاشر وإحدى عشرة
wato suka ce waƙar antara ta yi fice umuman a dunkule wa kususan da kuma keɓance da wani abu shine gazluhu birikka wato in yi tafi magana ta soyayya yana yi da lafazza masu taushi wa uzubati masdarihima da kuma zaki wanda zaka ji kalmomin da yake amfani da su masu kyau ne a yake wa uzuba yau masdaruhuma ikhlasuhu fil hub abinda ko ya kawo yake amfani da kalmomi masu zaki da kuma laushi ba su da kaushi saboda shi yana da ikhlasi a wajen soyayya haka haka marubuta suka ce wato sukan kirga ikhlasi a wajen soyayya a lokacin larabawan jahiliya ga mutumin da yake son mutum ba don yin fasikanci da ita ba akwai larabawan da suke da irin wannan akidar jahiz ya kawo su littafi yayi guda akan ya kawo labarai irin waɗannan da yawa ina jin a cikin littafin a fasali kan yayi guda a cikin littafin al-abdad al-abdad cikin littafin al-abdad na jahiz ya kawo su labarai sosai na masoyan da sun yi kamar su mutu don so amma ba sa maganan saduwa ko fasikanci ko zina ko shikenci akwai ma waɗanda suke da aƙidar cewa duk lokacin da saduwa ta faru a cikin so to an gurɓata so don raguwa yake Allah rabban jahili a kuma sunna aqida to idan da kan sun ce wa ikhlasu fil hubb ana maganar adam to suna nufin irin waɗannan idan da kawai yana son ta dai ita ce wancan amma shi ba da gu a dai shi na alfahari da cewa wa aguddu farfi in badat li jarati hatta yuwari jarati ma awaha yace da makociya ta fito nukan rutsa ido na ne har sai na tabbatar ta shiga gida kwararo ko mun tsawon sa sai na kaddara yanzu ta je wurin kwana kaza su mayan da kaina ma'ana yana da ikhlasi fil hubbi kenan in mun dauka wannan shine ikhlasi a wajen su wato muna hikaito abin a yadda su suka dauka ina fata an fahimta sai ce me ma'ani an tara أن ترى كلها مستقاة من المدن العليا التي كان يتحلى بها الفارس العربي من اقدام وشهامة ونجدة وعفة نفس ma'anonin da yake sun yi isar mana a waƙarsa kulluha mustaqatun min al-mutul uliya dukkan su ya ciro su ne daga dabi'u na gari ko halaye na gari allati kana yatahalla biha al-faris al-arabi wanda a da dukkan wani jarumin da larabe yake son ya siffanta da su min ikidamin mutum ya zama dan gaba dai gaba dai a wajen yaki ba baya yake ba wa shahama da ji da kai wa najda da kai tanyo ko agaji idan an nemi kawo agaji din wa iffatu nafs da kuma kame kai ba ka son ba ka nuna zalama ko wajen abinci ko wajen wani abu kamar yadda wancan yake cewa in muddatul aidi ila zadi lam akun bi ajalihim iz ajsa'ul qawmi ajalu ko da an zo ne abinci an mika hannu kowa zai hannu ce ni ba na zama ni ne farkon wanda zai zura hannu ni ne na karshen wanda zai sa hannu bayan kowa ya sa domin kaurin mika hannu cikin akwashi wannan na nuna hadama da zalama ko ba na so a hike to a tarihi na ne hadama ne ko zalama to kaga wannan akwai iffa akwai izzatu nafs wato mutum yana kokarin tsare abin nan dinsa kenan ala kulli hali ina ga mu dakata haka insha Allah a gaba kuma za a shiga mu'allaka ta Zuhair ibn Abi Sulma to alhamdulillah to mutakin shi kenan الصلاة ورحمة الله ايه ايه نواهل مني جديد الهندي تقطر من دمي اها ne abin tambaya ciki min ne shi ne eh kalmar alfani da larabci take da lafazin alfan wani lokaci tana nufin waka wani lokaci tana